الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا عباد الله إن الجلود المخلصين الذين يقفون على حدود بلادهم ويتحملون الشدائد الكثيرة دفاعا عن دينهم وبلادهم وحماية لها من الأعداء ابتغاء مرضات الله تعالى وحده لهم منزلة عظيمة عند الله تعالى فأقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وقال جل شأنه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أيها المستمعون من بعض الأحاديث النبوية الشريفة المباركة التي توضح منزلة الجنود المدافعين عن دينهم وأوطانهم ابتغاء مرضات الله تعالى والحصول على الثواب العظيم يوم القيامة ما روى مسلم عن مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا قال أما إنا قد فعلنا عن ذلك فقال أرواحهم في, في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسره من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم إطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسره من الجنة حيث نشاء فعقل ذلك بهم ثلاثة مر ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن, أن, أن, أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا رواه مسلم روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيلي ابتغاء مرضاتي ضمنت له أن أرجعه بما أصاب من أجر وغنيمة وإن قبضت روحه أن أغفر له وأرحمه وأدخله الجنة حديث صحيح عباد الله روى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها رواه البخاري روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وما له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما, روى من ال... لما يرى من الكرامة عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص بن عمرو بن العاص وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك وروى الترمذي عن المكداد بن معد كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفره, يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار, ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأس تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من رخول العين ويشفئ في سبعين من أقاربه روى النساء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهيد لا يجد مس القتل إلا كما يجد أحدكم القرص بقرصها حديث حسن وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك روى البخاري عباد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة روى الترمذي عن جابر بن عبد الله قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك إيالا وذينا قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك قال بلى يا رسول الله قال ما كلم الله أحد قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا فقال يا عبدي تمن علي أعطك قال يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية قال الرب عز وجل إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ورحمنا ولوالدينا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وبارك لنا في أموالنا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد godiya maras ƙididdiga su ƙara tabbata ga Allah akan wannan arziki da ya saba yi mana a matsayinmu na bayan shi masu lafiya da samun zarafin kasancewa cikin wannan ini mai albarka rana ta juma'a Allah muke roƙo ya riskar da rayuwarmu da dukkan alkhairin da ke ɗauke cikin wannan ini Allah ya samu wanye da duniya lafiya baya ga haka ya ku ƴan uwa masu albarka ina mai shaidawa babu abun bauta bisa cancanta sai shi kadai Allah tabaraka wa ta'ala ba shi da abokin tarayya ina mai shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam bawan Allah ne kuma manzansa ne cikamakin annabawa ba a yi ba babu kamar sa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da iyalansa da sahabbansa da wanda suka biye masa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama baya ga haka ya ku ƴan uwa masu imani lalle haƙiƙa runduna da musulunci ke da shi masu tsarkakan zukata wanda suke tsayuwa a iyakokin ƙasashe suna masu ɗaukan ɗawainiya mai yawan gaske tare da shiga cikin kunci da cutarwa wataƙila ɗan abin da za a ɗauka a basu bai taka kara ya karya ba suna masu amincewa su rabu da makwancinsu da iyalansu da cikin garuruwan da suka rayu da shi ne a haɗa su da wani ƙarfe su kasance a iyakokin ƙasashen nan don tsare mutunci na abin da ya shafi al'umman cikin wannan ƙasa da kuma addininsu duk wanda ya kasance wannan shine hadafinsa na ya kawar da abokin gaba game da shigowa cikin kasashen da musulmai suke rayuwa cikin bautawa Allah tabaraka wa ta'ala yana mai yin haka don neman yardan Allah bil haƙiƙa ya rabota saboda abin da za mu karanto na daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tsammata cewa dan ya faɗi ya mutu ya zama Allah sarki ba a ganin halin da ya shiga ya zama na an tausaya wa abin da ya bari a baya ba a ganin wani abu na daga kaskancin abin da ya same shi ya zama abin Allah sarki sai ran da aka gamu da shi a irin tukuicin da Allah zai masa ranar gobe kiyama duniya za ta fahimci cewa wannan bawa da ya irin wannan mutuwa ya yi maɗaukakiyar tafiya da wannan ne ya ko ‘yan uwa suna da matsayi mai girma a wajen Allah duk wanda ya amincewa ransa rabuwa da inda yake matsuguninsa a lokacin da ku kuke kwanciya kuke bacci shi idansa biyu a inda lokacin da kake kwanci a cikin gidanka shi yana filin Allah ba tare da rumfa ba lokacin da kake neman abin da ranka ke so ka ci a matsayin abinci shi bai samu daman haka ba baya iya samun ruwan da zai sha mai tsafta dan abin da wataƙila ya koma gefen gari yake yi makan nan ya tsare ka ne ka bi Allah ya tsare ƙasanka dan ka zauna lafiya duk irin kai kawo da muke ganin yana samuwa wallahi saboda wasu sun amince su ba da jinin jikinsu wallahi shi yasa muka zauna lafiya amma da ke ba ma ganin ɗawainiyar da suke yi muna cikin gari ba mu san halin da suke ciki ba sai kaga a mafi yawan lokaci wani baya musu kallon mutunci bayan Allah abin da ya sa muka rubuta wannan khutba mu kalli girman duk wanda ya saka uniform ya amince wa rayuwarsa jin cewa dan abin da za a bashi bai taka kara ya karya ba amma yadda ya fara daga abin da ya shafi ƙasa wataƙila kurtu a ɗauki ɗan kuɗin da za a bashi da bai taka kara ya karya ba ya koma gefen gari wani ya iya yin wata shida bai tsallako daga gefen garin na ya shigo cikin gari ga iyalansa ba saboda ya baka kariya duk lokacin da kaga irin mai wannan ɗaukin tufafi a cikin gari ya kamata a samu akwai mutuntawa da girmamawa da kimantawa saboda ɗawainiyan da yake maka da zai kawo ko ya tashi daga ɗawainiyan da yake yi wa ƙasa irin nawa Najeriya da wataƙila ba ma zaune a halin da muke ciki a yau bayan Allah ina mai iya tuna a wannan gaba wani bawa yake cewa watansa shida ramansa da iyalansa ko me yasa baka iya tahowa yace nesa da aka yi da shi daga cikin al'umma bodan da aka je aka ajiye shi a matsayin sa na hukuma dan abin da ake dauka ake bashi bai kai dubu ɗari ba in kuma zai kamo hanya daga inda yake a ce koda a so ɗaya ne a wata ya kamo hanya ya zo ganin iyalansa to dan abin da zai bar musu su ci abinci da abin da shi ma zai dan rike a hannunsa ya ci abinci a wannan jejin da kuɗin da zai biya kuɗin mota wannan naira dubu ɗari ko ƙasa da itan ba ta isa ta biya masa wannan buƙatan ba talkless of ya riko wani abu na tsaraba ya zo wa iyalansa an yi wata ɗaya wata biyu ba a gaba ba ba ai bai kamata ya zo rabbana atina ba yace da ya zo wa iyalansa babu wani abu na tukuicin ko da tsaraban kayan lemo da ayaba ya gwammace ya zauna a jejin ya yi watanni shida bai shigo ga iyalansa ba sai dai ya yi aiki wani fa ya ba da rayuwarsa irin haka amma da irin haka sai ya sako yunifom yanzu ya shigo so ɗaya a wata shida yana Allah Allah ya ɗan ga iyalansa ya miƙa musu abin da ya miƙa ya koma bakin aiki wataƙila kwana biyu ko kwana uku aka bashi sai ku haɗu a layin ATM sai ku ce sai dai ya koma baya ya bi layi ba ku san ƙimarsa da darajarsa ba ana layin mai ku ce dole sai ya koma baya ko da ya saka yunifom wanda wataƙila halin da yake ciki da gaggawan da yake ciki da bukatuwan da yake da shi ya samu ya biya bukata ya koma bakin aikin sannan in kun ganshi a babin mutuntawa kamata ya a ce wani lokaci ma in yabo biyan abin da bai fi karfin tattalin arzikin ku ba wallahi ku biya masa duk matsayin wanda ya saka uniform kowane irin daraja ya kai in kamar mutumin da ya taka matakin brigadier general zai shiga jeji kaga babu babba babu karami ya kamata a ce akwai matakin da in ka taka ka koma gefe ne kawai kai kallo kananan su je su yi ɗawainiyan to su ba su haka da girmanka da matsayinka ana maka jiniya a cikin gari amma akwai gaban da za a kai ka jeji kana ji kana gani sai haɗa ka da wannan ƙarfen kuma an ce ka koma ka tsare al'umma me mana irin wannan hidima fa wasu ɗaiɗaikun al'umma ne wanda su suka haƙura sanyi da ruwa da zafi da rashin rumfa da sauro da dabbobi su fitine su bacci mai kyau bai da matsugunin da zai iya kwantawa ya yi bacci yana bacci ne idansa ɗaya a buɗe ɗaya a rufe ko in ya rufe idansa duka to zuciyarsa ba ta isa ta yi bacci ba saboda bai da kwanciyar hankali ko ba za ka kai masa farmaki ba dabbobin da suke jejin da yake rayuwa sun isa su cutar da shi ta ya za a yi a ce masu irin wannan mana ɗawainiya a idon mu ya zama ba su da kima a idon mu ya zama ba su da daraja a rayuwar mu ya zama ba mu addu'an mu a gare su har wani abu na fitina ya same su ya zama ba mu daga hannu mu roƙa musu gafara mun yi alhinin abin da ya same su ba musamman a ce mutumin da ya tsaya a yankin da kake rayuwa bodan da kake yake baka kariya bodan da tafi kowanne fitina ya shiga ya baka kariya bodan da wata ila ba bayi da iyalai bane irin yadda kake da shi yana da ƴaƴa yana da ƴan uwa sai a sawwara hotonsa wa duniya yau ga mahaifinka Allah ya sauke a ce a sa bindiga a yi harbi a kansa kana tsaman har abada za ka manta wannan bakin ciki wannan bawa da ya rasu muna masa fatan Allah ya sa jannatul firdausi ita ce makoma a gare shi nashi da ya bayyana mana da duk wani sojan da ya zama na ko hukuman da ya zama a iya karkashin iyaka ko a karshen iyaka da ya bar duniya sakamakon kare kasa irin kasa Najeriya Allah tabaraka wa ta'ala ya karbe su a matsayin shahidai bayan Allah suna da matsayi madaukaki daga cikin abubuwan da zamu karanta na daga ayoyin alqur'ani cewa Allah tabaraka wa ta'ala yayi kada ku zata in dai sun yi don Allah da neman yardan Allah don su ba ku kariya ku bi Allah ku cikin garuruwan in sun yi don haka kar ku zaci dan sun faɗi sun mutu ku ɗauka matattu ne kamar sauran mamata suna da bambanci Allah ya ce su dinnan a raye suke suna mutuwa ake tashin su matsayin su ba kamar kowane irin civilian ba suna da madaukakiyar matsayi a wurin Allah Allah ta'ala yana karrama su ya ba su arziki mai yawa suna masu farin ciki game da abin da suka gani na irin tarma da arzikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu suna masu farin ciki da kwaɗayin ina ma a dawo da su duniya su shelanta wa duniya duk wanda yake da yaƙinin zai baro duniya ya bo lahira to kare bata wata hanya in ba ta hanyar da suka tafi ba amma ba sa samun wannan dama ba sa samun wannan garaɓasa wani wajen Allah tabaraka wa ta'ala yana mai faɗi mana cinikayya suka yi tsakanin shi da bayinsa a duniya ku bani rayukan ku dan kare addinin Allah ni kuma in ba ku aljanna da haka duk wanda ya irin wannan mutuwan ka ce kamar ya ba da ransa ne don ya sayi me don ya sayi aljanna da wannan ne ya ku ƴan uwa Allah tabaraka wa ta'ala ya shelanta soyayyar su tun a duniya inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan wanda suke tsayuwa suna yin jihadin tsakanin su da Allah dan kare addinin Allah da masu bin addinin Allah da kasan da ake bin Allah in suka yi don Allah Allah ta'ala ya ce ina son irin wayannan bayi da wannan ne ya ku ƴan uwa abinda Allah ya shelanta mana a matsayin mu na masu imani shin Allah yana mai gaya mana cewa bana gaya muku ba ku wayanda kuka yi imani game da wata kasuwanci da take ɗauke da riba wanda ribar ta shine kare bawa game da azaban Allah mai raɗaɗi ita ce mutum yayi imani da Allah yayi jihadi don ɗaukaka addinin Allah da dukiyarsa da kuma lafiyarsa don haka duk wanda ya zama ne ya bada rayuwarsa an masa irin wannan kisan in yana da irin wannan fahimtar game da wayannan ayoyin yayi don Allah wallahi in ya faɗi ya mutu ka jira gamuwanka da shi a ranar gobe kiyama ka ga ɗaukakan da Allah ya masa ba irin naka ba don haka ba ma musu fata duk wanda ya zama ya sa ɗamara ya zama na hadafinsa ɗan kuɗin da za a ɗauka a bashi da ba zai ishe shi ba ya kalli girman Allah ya tuna ƙasa mai mutane sama da aƙalla mutum miliyan ɗari biyu in ya je kare wannan baya cewa ‘yan uwana ƙabila na kaɗai baya cewa ‘yan gari na kaɗai baya cewa musulmai kaɗai shi kawai yana tuna akwai al'umma da in na bari aka tsallake ni to su ɗin sun samu matsala ba mamaki da sun matsa da ni da ku wataƙila ajiyan da jiya da daddare ba wanda ya bacci cikinmu amma saboda sun tsaya suka ba mu kariya duk fitinan da ake da ita wataƙila ta taƙaita a wani yanki ne jifa-jifa amma inda ake da zaman lafiyan ya fi yawa sakamakon ɗawainiya da aikin da suke yi da wannan ne ya ku ƴan uwa irin yadda wa'annan ayoyi na alƙur'ani suka haskaka mana kaɗan daga abubuwan da wa'annan mutane suke ɗauke da shi na daraja akwai hadisai masu tarin yawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a fili irin matsayi na sojojin da suke bada difa'i wa kasashen da musulmai suke rayuwa dan suna neman yardan Allah da kuma samun kyakkyawan sakamako mai girma ranar gobe kiyama daga cikin hadisan akwai hadisin da aka karbo daga Masruq wanda Imam Muslim ya rawaita cewa tambaya masruq yayi muka tambayi Abdullahi bin Mas'ud muka ce masa wai me zaka faɗi game da wannan aya wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kar ku zaci cewa waɗanda aka kashe su fi sabilillahi matattu ne mu dai mun san an mutu wanda ya mutu ana cewa ya mutu amma me yasa ayan Qur'ani anan Allah yace ku da kuke raye kar ku zaci irin su matattu ne yace muka yi irin wannan tambaya gare shi sai yace kun ga tambayan da kuka yi mun din nan mun yi irin ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayanin da muka tarar shine rayukan su Allah tabaraka wa ta'ala yakan ta'allaka ran a jikin wata koriyar tsuntsuwa da take rayuwa a karkashin al'arshin Allah a cikin gidan aljanna aljanna ma jannatul firdaus in gari ya waye sai tsuntsuwan nan ta sako da su tana shawagi a cikin gidan aljanna tana zagawa da su babu lungu da sakon da basu sani ba a aljanna su ni'imantu da abin da ya shafi ni'imarta iska na daɗi da ke cikinta abin da ke ciki na kayan ciye-ciye su ci da duk ni'imar da ka sani a aljanna suna ribantan irin wayannan arziki a yayin da ta gama shawagi yammaci yayi sai ta koma jikin al'arshin Allah inda take makwancinta sai ta makale tare da wayannan halittu da suka yi irin wannan mutuwa da irin wannan shawagi da suke yi ta hanyar da suka ga dama duk lungun da suka so take kai su sai ya zamana a ƙarshen al'amari Allah tabaraka wata'ala wani lokaci sai ya leƙa sai ya ga halin farin ciki da wayannan tawagan al'umma suke yi a jikin wannan tsuntsuwa sai ya tambaye su wannan bayi nawa shin ko kuna buƙatan wani abu sai su ce ya Allah ai babu abin da muke bukata babu abin da bai samu ba ba abin da bai ji ba matsayi irin wannan aljannan ma ba a keɓance mana ƙwaya ɗaya aka mana iyaka ba dukkan aljannatan nan duka muke kai kawo muna zaga su ka san duk wanda yake rayuwa a boci fa in bai shiga jirgi ba bai san yadda boci take ba amma ka leko ta ta sama za ka gane boci boci ne a zane take a tsare take komai zai baka kaye to kamar haka ne ka sawara wanda za a ce zai kalli aljanna daga sama yana leko ku a ƙasa kwalelan ku ba ku isa ku haura inda yake ba saboda yayi mutuwa dan ɗaukaka addinin Allah dan ba da difa'i wa ƙasansa da kuma addinin Allah wannan Allah ya masa irin wannan tukuici dan haka za su ce ya Allah babu abin da ba mu bukata duk abin da muka leko muke bukata ana bamu ba abin da muke nema sama da haka Allah ba zai gushe ba sai ya musu tambaya irin wannan har uku idan suka ga Allah ya matsa an tambaye su sun ce babu an sake tambaya sun ce babu sai su ji kunya a karo na uku kar Allah ya ci gaba da tambaya sai su ce ya Allah muna da bukata kwaya daya me kake tsamma ta kai inda kake rayuwa yanzu za su kwadaita dan su ambata wata ila zaka ce suna kwadayin su dawo ga iyalansu amma daga abin da suke ambata shine ya Allah muna roƙonka dawo mana da rayukanmu mu koma rayuwa irin ta yadda muka taho a sake mana wani irin kisa makamancin wanda aka mana saboda abin da suka gani na karamci irin yadda Allah ya karɓe su wallahi duk wanda ya mutu dan ɗaukaka addinin Allah dan bawa addinin Allah kariya yana mai tsare ƙasansa da musulman da ke cikin ƙasansa aka masa irin wannan kisan gilla wallahi tallahi kar ku ɗauka macece ne rayayye ne kuma inda za a bashi dama yayi roƙo ƙwaya ɗaya ba zai ce ya tuna iyalansa ƙananan yara da ya mutu ya bari ko matarsa ba iya abin da ke tunawa a dawo da shi ya sake irin wannan mutuwa saboda tarban karamci da ya gani a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa shahidanmu da suka mutu a fagen fama ya zama irin kwaɗayin da suke yi kenan a halin rayuwa da wannan ya ku ƴan uwa za su yi wannan farin ciki hadisin da aka karɓo daga Imam Muslim hadisi da Imam Ahmad ya fitar da aka karɓo daga Abdullahi bin Umar yake cewa abinda annabi ya faɗa daga kalmomin abinda Allah ya nakalta masa bi ma'ana hadisul qudusi hadisul rabbani Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yana cewa dukkan bawana cikin bayina da ya fita don ɗaukaka addinin Allah fi sabilillahi yana mai neman yardan Allah alƙawarin da na yi masa shine in dai ya fita ba zai je ya dawo ba face ladansa ƙwaya ɗaya ba zai yi ciwon kai ba cikin abin da zan masa kuma zai samu karamci na samun ganima na daga abin da za a ɗauka a bashi Allah ta'ala ya ce in ko na hukunta cikin rayuwarsa zai bar duniya a wannan gabar ba zai mutu ba face sai na gafarta masa dukkan zunubansa da alƙawarin kuma bayan mutuwa zan masa rahama wannan hadisi fa bai tsaya a nan ba manzon Allah ya ce kuma Allah ya alƙawaranta in dai an gafarta masa an masa rahama Allah ya ce alƙawarin ƙarshe shine zan sa shi a aljannata wannan hadisi ingantaccen hadisi ne ya ku bayin Allah Imamul Bukhari ya karbo wani hadisi daga Sahal bin Sa'ad Sa'idi Allah ya masa Allah ya kare yadda gare shi yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa ribati fi sabilillah abinda yake cewa ribat shine al'umma wata ila tana rayuwa a cikin gari sai ka koma gefen gari kana ba su kariya wannan maganan yana da girma ribati ne hatta a wajen wanda ya zama mai gadi ya fahimci matsayinsa ina kare gidan wane ne saboda in ba shi kariya yana sallah cikin dare ina yi don Allah karka kare abin da za a baka ka shiga cikin masu ribatsi balle mutumin da zai tafi nesa a ce ko custom officer ne a bakin boda kar a shigo muku da matsiyatan kaya ya tsaya yana aiki balle wanda ya dauke damaran soja ya saka uniform ya rike bindiga ya rabu da iyalansa yake baku difa'i wa rayuwanku gaba ɗaya uwa uba don ku zo na lafiya annabi yake cewa me irin wannan aiki na ribatsi in yayi don Allah abin da yake yin nan yafi alkhairi sama da duniya da abin da ke cikin duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin yake cewa muhallin da bawa ke ajiyan bulalarsa a aljanna inda bukatan bulalan kenan wannan sai dai a babin nishadi kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa muhallin kadai tafi duniya da abin da ke cikin ta dan haka manzon Allah yake cewa kai kawo da yake yi a bakin boda ya je gabar ya dawo din nan wannan kai kawon da bawa yake yi in don neman yardan Allah ne ya bawa al'umma kariya yafi a bashi duniya da abin da ke cikin ta wannan hadisi imamul bukhari ya fitar dan wanda muke shajja a sojojinmu duk wanda ya saka uniform wallahi ya tsarkake niyyarsa yana jin yana bawa addinin Allah kariya ne innamal a'malu binniyati ko da kasan ba a kansa take tsari ba to kai ya zama rayuwanka akai kake kake rayuwa ba za ka samu takeici ba wallahi gaban da ka bar duniya imamul bukhari ya fi da wani hadisi da aka sake karbowa daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda ya ce daga annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake cewa babu wani bawan da za a saka a aljanna tare da cewa babu abin da bai samu ba a cikin gidan aljannan nan har da ma sama da bukatarsa kuma a lokaci guda yana kwaɗayin ya leko duniya yace sai wanda aka kashe shi dan ɗaukaka addinin Allah da ya shiga aljanna wataƙila in ya bar muku abinci nau'i kaza a duniya ya samu sama da haka in ya bar gidansa ya samu sama da haka in ya bar iyalansa ya samu sama da haka duk wani kayan alatun duniya ya samu sama da haka yana cikin aljanna amma yana kwaɗayin a bashi dama ya ɗan dawo duniya kar ka ɗauka zai dawo saboda iyalansa ne burinsa in ji annabi yana burin a dawo da shi duniya ne a masa kisa so ɗaya ya sake dawowa a sake so biyu ya sake dawowa har a masa so goma saboda irin karamcin da ya ga karɓa da tarba da mala'iku suka yi masa saboda matsayin shi a wurin Allah ka taɓa ganin wanda ya mutu yake burin ya sake dawowa ai mutuwan ma kanta an ce ga ta ba wanda yake bukatanta to amma yau ga wani nan ya mutu ya ma shiga aljanna amma yana cewa abin da ya gani a aljanna akwai abin da ya fi shi daɗi a dawo da shi duniya ya sake mutuwa ba so ɗaya ba ba so biyu ba a masa so goma kafin a kai shi aljanna saboda daɗi da karamci da daraja da yake da shi a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wayannan bayi da sun san haka da sun tsaya tsayuwan daka babu gudu ba ja da baya don an tunkare ka saboda matsayinku a wurin Allah ba kankani bane ku ƙara haƙuri mun san ƙoƙarin da kuke yi mu mun fahimta ko da wasu ba su fahimta ba wallahi naji in yi wannan huduban ne saboda al'umman da ba su gane darajar su ba su fahimci matsayin su don Allah duk lokacin da ka daga ido kaga wani mai uniform ka mutunta shi ka daraja shi wallahi da rayuwar da yake yi na kaskanci saboda kai ka ji daɗi ko da a cikin duniya ko a cikin rayuwa ko kana ganin wata irin hukuma ne mai karɓar rashawa wallahi wani lokaci matsi ne tsanani ne wallahi yasa yake karɓar rashawar nan ba a san ransa ba da za a ɗauki abin da ya kamata a bashi wallahi ko me za ku bashi ya fi ƙarfinsa tarbiyya da training ɗin da aka masa wallahi ya san darajan ƙin karɓar rashawa ya karɓa ne saboda bayin da ya iya da haka inda laifin wanda za a tsangwama ba su da suke karɓar rashawan wani lokaci ba ba dukkansu ne mutanen banza ba balle duk wanda ka ganshi da uniform kashe casa'in ɗinsu wallahi suna da ima suna da daraja wanda suka bata sun a idon kuke kuke gani wataƙila duk bai fi ka titi daga nan zuwa abuja ka ce ka gamu da red block ƙwaya biyar ko ƙwaya shida ba kuma wataƙila a ƙwaya shidan nan bai fi ka samun ƙwaya biyu ne wataƙila wani zai ce ɗan ba wani abu ba baka san halin da yake ciki ba a barka ka ini kawai a bakin titi a tsaye a ce maka ko ruwa ake karka matsa saboda kar a wuce da tsiya an an haɗa ka da aiki a motan ma kana zaune iska na huhu na fifita ka AC ne in aka yi tafiyan awa biyar awa shida in ka isa ka galabai ta kai kwana biyu jikinka na ciwo balle wani wanda ya tsaya a rana an kakaba masa wata hulan kwano a kansa an haɗa shi da wata katuwar karfe an masa ɗamaran da bai isa ce yana jin zafi ya cire ya sha iska ba ga wata takalmin da ko ya gaji dole zai bar ta kafansa in ka duba farcensa ba irin naka ba saboda yana kokarin ya baka kariya duk a matsayin mutum banza yake a wurinka don haka don Allah duk inda kuka ga wayannan bayin Allah ku musu kallon mutunci rashin daraja su yana ƙara cire musu sha'awan abin da suke yi suna jin suna muku kokari sun ga wahalan da suke yi sun san wahalan da suke sha amma ku kuma kuna musu kallon banza Allah ya sa mu gyara ya ku bayin Allah daga cikin hadisan da muke kokarin karantawa don mu gane darajar wayannan bayin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yakan gafarta dukkan zunuban wanda ya faɗi ya mutu yana mai ɗaukaka addinin Allah babu abin da ake bari wanda ya yi saura in ba bashi tsakaninsa da sauran bayi ba don haka wa'annan mamata iya abin da za mu gaya wa iyalansu su bi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn inda wasiya a duba inda abin da ya bari na bashi ku yi kokarin biya wallahi wa'annan sojoji da yawan su suna mutuwa suna barin baya da ƙura saboda sun tafi sun bar bashi abin da ake ba su baya isan su ko faɗi tashin da ƙarfin zuciya ne saboda an koya masa jajircewa duk wahalan da yake ciki ya haƙurta wa ransa babu ruwa babu abinci babu kiwon lafiya in nagartacce rayuwarsa kullum a cikin fargaba kai da kake cikin kwanciyar hankali kuma baka daga hannu ka ce Allah ya taimake shi ya bashi abin da yake nema duniya da lahira ba ai baka masa adalci ba yago neman wani abu wurinka kuma baka taimaka masa ba wani lokaci ina magana da wani custom officer yace daga cikin lokacin da ya shiga custom aka tura shi karshen wata boda a Najeriya ya ce da ya ga wahalan da yake sha sai ga shi na wani wucin gadi ne ake daga shi a wurin kuma in ya wuce ba mamaki bai sace koma bakin bodan ba sai a matsayin babba sai ga kananan sojoji yin yadda suke wahala ya ce daga ranar ya alkawaranta wa ransa in je da kuɗi a jikinsa ba zai ga soja zai cire wani abu zai saya face sai ya biya masa ya ce ya haɗu da wasu 'yan sanda da sojoji a haɗe ya ce wani tawaga ne ana raka wani ya gan su a gidan mai shi babban yana cikin wata mota ba mamaki bai tsina nawa al'umma komai ba sai satan kuɗin su amma an hada masu bindigogin nan suna masa wahala ya sa an siyo kaza an siyo kaza su ba a siya musu ba yace tausayin da suka bashi yace ruwa kawai ya siyo ya raba musu kuga shi suka dinga masa addu'a suna godiya suna cikin matsanancin kishin ruwa ba a ba su ruwan sun sha ba kuma in an tashi tafiya suna nan fallau a bayan pickup din mota ana felfela gudun masifa da su in wani ya faɗi ba za a tsaya da shi ba kawai dan an kakaba maka max ba mamaki wanda kuke kokarin kare wannan mutumin banza ne bai da wannan darajar a wurin ku wallahi bayan Allah nan ku rika tausaya musu duk inda ku ga gansu wallahi suna da daraja in ba dan su ba Allah kaɗai san halin da ƙasa na take ciki a yau Najeriya kar mu bari a kai matakin jiya fa wallahi in suka kare ba ma musu addu'a da abu a yi ɗai ɗai mu mun tsufa ba da a kwashe mu ba samari da ku nake yi wallahi da a kwashe ku a sa ku a sojan dole wallahi an yi jiyan rayuwa da ta ɓaci da aka ku rika musu addu'a ba yawan kashe sun shi zai zama muku abun kwalliya ba ba alheri a ciki ran da suka kare wallahi da abu haka kawai a kama ka ne ka fito daga angon kwace maza shiga mota mu tafi ka zama soja daga rana balle ka kai kanka kace kai kofa ne daga can nasu daura maka damara ko su saka mota kace a tafi shikenan ku karanta tarihin da ku karanta irin abin da Aristotle yayi daga cikin abin da ya bada psychology na education yake cewa kar ku bar wani da da ya wuce shekara 13 zuwa shekara 15 ba ku masa training din soja ba yace kar wani daga cikin mutanen da kuke rayuwa a ƙasar da su ya wuce shekara 35 bai iya komai na yakin soja ba ka je Libya ka gani kowa ya iya komai in ta baci koyi daukan ka za a yi dama an koya maka amma takaitattu ne masu rijista don mu Najeriya muna zaune haka kawai sai zama mu da muke ba mu shiga cikin su ba ba mu san wahalan ba shikenan sai mutum kawai ya gagara kallon kima da daraja mu wa'annan mutane na je POP passing out na wasu sojoji wallahi da naga irin yadda suka tsaya tun safe an tsaye da su sun kai kusan awa hudu zuwa awa biyar a tsaye wani in zai faɗi kaga an rike shi wani kuma haka za a bar shi ya faɗi yana tsaye suka ce ai wannan ma saboda passing out ne amma saba kafin a saba al'umman da suka faɗi suka yi fitsarin jini saboda babu ruwa a jikinsu Allah kaɗai san yawan su wani akan training zai mutu wani akan training zai karye wani akan training zai samu matsala da kodansa saboda babu ruwa kana ga akwai dalilin da zai sayo a saka a jirgi a ce ka gwada fadowa ba parachute ba kome suka sa maka da ka duro to shi fa an koya masa haka don ya baka kariya sai ya zama bai da mutunci a wurinka Allah ya sa mu gyara don wannan ya ku ƴan uwa mu sani idan da abin da suka bari na bashi shine abin da ake fara daga ido ana kallo wannan hadisi Imam Muslim ya fitar ya karbo daga Abdullahi bin Umar Amr bin Al-As Imam Bukhari ya fitar da hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace wani mutum ne ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ka gwada mun wani aiki wanda zai zama na kan cewa yana daidai da wanda ya tsaya dan yin jihadi dan daukaka addinin Allah sai manzon Allah yace ban san wannan aikin ba babu wani aikin da zaka yi kana musulmi ya kai darajan wanda ya tsaya dan ya bawa addinin Allah kariya sai amma annabi yace to amma zo maka tambaya kana ganin zaka iya duk wanda ya fita jihadi kaddara sojan da aka tura yanzu ya je yayi wata uku a boda ya tsare ku kana ga zaka iya kafarta sallah karka sallame har a sallamo shi daga bakin bodan nan ya dawo gida kafin kai kai sallama yace wallahi ba dan iya ba yace to kuma kana ganin zaka iya kama azumi daga yanzu zuwa kwanakin da zai yi a bakin boda har ya gama ya dawo tukunna kafin ka sha ruwa yace ya manzo Allah wai dai iya cikin mutane ya ce to kamar haka ne wallahi tallahi wanda ya tsaya dan ya bawa addinin Allah kariya bai da sa'a cikin ayyukan da kuke a cikin al'umma da haka suna da daraja da wannan ya ku ƴan uwa masu albarka hadisin da aka karbo wanda Miqdad ya fitar yana mai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata akwai wasu daraja guda shida yake cewa da shi wanda ke ɗaukaka addinin Allah yake riska wanda wanda ba shi ba ba kika samu ba yace na farko tukunna idan akwai harbi guda goma da aka yi masa ya bar duniya daga harbin farkon nan Allah yakan kankare duk zunuban abin da ya yi idan akwai tsumagiya ne ko walakanci ko azaba kuka masa taba shi na farko da kuka yi wannan abin yana tafiye da duk abin da ya yi na zunuban abin da ya tara tsakanin shi da Allah abu na farko kenan a gaban da kuke tunanin kuma yana wayo Allah zai bar duniya rai yana shirin fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana nuna masa aljannansa ne da haka ko a idan ku yana wayo Allah farin ciki yake ta ciki ana ce masa ka kwantar da hankalinka ba zafin ciwo ba ga inda aljannanka take nan ne falo nan ne kitchen ga hurul ini ga lu'lu'un mas duk wayannan abubuwan za a gwada masa cikin gidan aljanna dan hanka hankalinsa ya koma can ku ne kuje ganin yana shure shure kuna cewa ya shiga uku ya lalace abu na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yakan haramta yi masa azaban cikin kabari shine darajarsa na uku inda wanda zai shiga uku a cikin kabari to ban da shi abu na hudu da manzon Allah ya ambata firgici da ake da shi ran da za a yi busan kaho kowa ya fito daga cikin rami za a je ga Allah ga ranar gobe kiyama yau mai hukumun nasu li rabbil alamin shi zai tashi hankalinsa a kwance bai da wannan firgicin saboda aikin da yayi kafin ya bar duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana fitowa daga cikin kabarin nan kuma ana daura masa wata hula ne na sarauta a kansa dan ya bambanta da wanda ba shi ba daga abin da annabi ya faɗa wannan abin da aka ɗora masa kai na yaƙot ta fi duniya da abin da ke cikinta daraja abin da ke kansa sannan yana daga cikin abin da Allah manzan Allah ya ambata a hadisin ya ce ana aura masa matan hurul ini guda saba'in da biyu in ka mutu ba ta wannan hanyar ba ƙwaya biyu ne wani zai samu wani in ya yi ƙoƙari ya bi Allah da kyau ba mamaki biyar ƙwaya shida ƙwaya goma amma shi wanda ya mutu ta wancan hanyar kokarin kare addinin Allah da musulman Allah da kare kasansa don a zauna lafiya za a dauki guda 72 a bashi biyun kai ne naka shi yana da 70 kari akan abin da kai baka isa ka samu ba dan haka an kada gararrawan sojoji samarin nan ku kama hanya a je a yi training a roki Allah Allah ya kare mana ku a shiga karkai kasan a gwiwa wallahi da falalan da wallahi mahaifanka da iyayenka ba su yi farin ciki ranar gobe kiyama su ganka irin yadda Allah zai karrama ka takaicin shine ana daukar su ba a gaya musu irin wayannan hadisan ba a canja musu tunani ba a muljin din su su yi don Allah sai ana gwada musu su yi don kare kasan su kawai dan haka da yawan sun ka tsare sai ka samu kawai shi yana yi saboda duniyar sa ne wani ya nemi aiki ne ya rasa kawai je neman kuɗi ku kauda maganan kuɗi ku gina zuciyar su cewa Allah ne yake neman ku yi wannan aikin da tukuici gagarumi makamancin wannan ku ga irin aikin da za su yi in kuna bashi dan dubu tamanin dubu ɗari ne zai je muku aikin da dubu ɗari biyar ma ba ku da abin da za ku bashi saboda kwaɗayinsa aljanna kwaɗayinsa irin wannan darajar ina ma ina ma a ce sojojinmu a gaban da aka gama training ɗinsu sai a tara su a karanta musu irin wannan a musu training na musamman wata ɗaya wata biyu don a canja tunaninsu akan kada ku yi don duniya ku yi don lahira wannan zai sa ko an tinkare shi irin yadda na jiya bai gudu a fagen fama ba wallahi shi ma ba zai gudu ba saboda ya san abin da yake nema kenan lan yusibana illa ma kataballahu lana hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayayn ku karanta masa in ka fita ka je ka dawo nasara ga addinin ka da kasanka in ka fita baka dawo ba farin ciki ne in ka gamu da Allah ya fita yana jin haka a ransa ko ba ku bashi babban bindiga ba zai tunkari abokan gaba baya fargaba Allah sa ce gyara da wannan ya ku ƴan uwa hadisin da muka karanta hadisi ne Hassan Sahih yana daga cikin abin da aka karbo daga Abu Huraira har wa yau yake cewa duk wanda aka kashe shi yana mai ɗaukaka addinin Allah duk wani abin da kuka masa na kunci na cutarwa na zafi da kuke tuna zai iya sa ya bar duniya ko da bom ne annabi ya ce zafinta a jikin shi bai wuce kamar susa ba in akwai wanda in ya susa jikin sa yake jin zafi to misalin wanda duk kuke ganin ko bom ya tashe shi ya rasa kafarsa ko kuma ya ba fashe gaba ɗaya ya bar duniya ko an harbi kansa irin yadda aka harbi wannan general din sojan annabi ya ce babu abin da zai ji na zafin harbin sai kamar mutumin da ke susan jikinsa in sun doka sun masa kisan gilla an harbi kansa kuna ganin ya bar duniya ba a walakance tafi ba brigadier general fa ba karami bane fa mala akwai sojan da ake bashi wata ila unit sai a ce kamar misali iya mutanen masallacin nan zai jagoranta wani sai a ce kamar mutanen anguwan nan wani sai a ce kamar mutanen Bauchi wani sai a ce wata ila north east wani a ce an hada masa arewa to shi fa matsayin wannan sojan ya kai duk sojojin Najeriya ya iya wucewa gaba ya bada umarni kowa ya bi shi yau in rigima ta damu da wani kasa rank din shi ya kai in ya tsaya in yayi umurni to yana magana ne da mutanen Najeriya gaba daya sai aka ce lalacewar mu ya kai haka kawai yanzu wasu tsunarun mutane su saka bindiga su harbe shi publicly kuma su saka bidiyon sa gaba daya duniya ta gani me suke gwadawa kasan me suke gwadawa duniya ba mu da tsaro rashin amincin mun ya kai in nana ha wallahi in dai za a yi wa brigadier general irin wannan kisan walakancin har shugaban kasan wallahi bai wuce a masa haka ba wallahi ka je ka bi rank din sojoji ka ga matsayi da wahalan da suke yi soja baya kaiwa wannan rank din in aka gwada maka kuɗin da aka kashe a kansa kawai zaka gane an kashe kuɗin da wata ila in kurata ne dawainiyan su su dubu ba za su ci kuɗin da ya ci ba na kula da tsaron shi lafiyansa ilmantar da shi wani kusa-kwasan ma ba zai a Najeriya ba sai ya fita kasar waje kasashen da suka san me suke yi fa duk rigiman da kaga an yi tsakanin Iran da Isra'ila irin wayannan sojojin aka kai musu hari su biyar Iran ta gagara hakuri ta yi abin da ta yi wa Isra'ila. Sai mu aka ma namu wasu tsirarin al'umman da an san ƙasan da yankin da suke, babu kowane sibiliyan a wurin aka rabu da su suka yi abin da suka yi suka sa bidiyon masu kawatsa a duniya. in har kamar mutumin da ya zagi shugaban kasa dan aje a tsamo shi saboda shi ya fara posting din farko me ya hana wanda ya saka bidiyo na ya kashe wane aka gagara dauko shi kuma da waya ya dauka kuma da waya da network din kasan ku ya sake kuma aka gagara kama shi tsakani da Allah ne mu gaya wa kanmu gaskiya wallahi sojojin nan ba abin da ya rage musu sai mu da muke zaune lafiya a cikin gari mu musu addu'a mu gode musu ta hanyoyi mabambanta ya kamata ko kai ba soja ba kaga soja ka sara masa in ba da ka iya ba ka ce Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi ya ji ana jin abin da yake yi ana yabawa amma a mabiya lokaci ko ƴaƴansu ba mu zuwa mu aura ana ganin su tawagan banza ne a san shi ne ya bari ƴaƴansa suka lalace an tura shi jeji ne yayi wata uku wata hudu wata biyar bai san halin da ƴaƴansa mata suke ciki ba an bashi a bariki in ka je dakunan su kaga irin yadda suke rayuwa kamar a akulkin kaji yana da ƴaƴa guda biyar guda shida guda bakwai an bashi daki biyu sai ya zai zai zo na rayu da su an hada shi bayan gida tare da makwabcinsa wallahi bayan Allah nan idan muka rabu da su ba ma musu addu'a wallahi mu ma Allah ba zai bar mu ba dan haka ƴan ƴan uwa masu albarka mu dinga musu addu'a yana daga cikin abin da Imam Bukhari suka fitar da shi da Imam Muslim hadisin Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rantsuwa yayi yace na rantse da Allah babu wanda zai mutu a fagen fama a zubar masa da wani abu na jini sai yace amma Allah shi ya bar wa kansa sanin wanda yayi don Allah ai ba mu sa abin da ke tare da su ba yace face wannan jinin da ta zubara nan gobe kiyama yace a idan ku za ta zama jini amma kanshin ta kanshin turare irin na miski na gidan aljanna da haka zai tashi yana bleeding ɗinsa ko ya kuka wanke shi zai tashi yana jininsa jinin nan kanshi zai rika yi yana bin cikin al'umma saboda darajarsa ba irin na gama garin sauran mutane bane Imam al-Bukhari ya sake fidda hadisi hadisi na karbo daga Abdullah bin Umar daga Abu Huraira yake cewa Abu Huraira ya fidda hadisin shi ma yake cewa a cikin aljanna akwai daraja ɗaiɗai wanda Allah ya alƙawaranta wa mai ɗaukaka addinin Allah da bawa addinin Allah kariya wanda Allah ya masa alƙawari guda ɗari yace kowane daraja ƙwaya ɗaya da biyu kamar misalin nisan tsakanin ƙasa ta ɗaya da sama da ake kallo shi ne darajarta don haka in sun tashi a aljanna fa in kana tunanin wataƙila ka ga wani sojan da ya yi don Allah a kusa da kai to kamar yaudaran kai ne tsakanin sama da ƙasa kan ai ko rana ka je kallo sai ka tada hulanka ya tafi ya maka nisa balle tauraro to sai aka ce wannan daraja ɗaya ne shi yana da daraja ɗari tsakanin shi da wanda ba shi ba hadisin da za mu cika ce da shi hadisi ne da imamu tirmidhi ya fitar an karɓo daga jabir ɗan abdullahi ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ne ya gamu da ni sai ya ce ya jabir an kashe babansa abdullahi wanda wannan abdullahi tun kafin tafiya fagen fama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wane kai ne kwamanda in an kashe ka sai wane in an kashe ka sai wane cikin wanda annabi ya ambata akwai baban jabir ɗin kenan in annabi ya ce maka in an kashe wane sai wane me yake gaya maka kai macacce ne ko tun kafin a tafi yakin don haka daga jin wannan maganar sai aka ga baban shi abdullahi ya fashe da kuka suka ce habawa ne karka ba mu kunya tsoron mutuwan kake yi ya ce a'a ya ce wala ina saboda yanzu kenan tsakaniya da sarhaɗi kawai awanni ne baya tuna duniya baya tuna mutuwan kawai ya zai je gifta sarhaɗin tafiya gidan aljanna kawai abin da ke ransa kenan don haka tun kafin ya tafi ya bar wasiya wa ɗansa akwai ƙannanka mata da na bari suna da yawa ka kula da su ka sa ido a kansu kar ka bari su tagayyara yana tsoron amanan da Allah ya bashi ranar gobe kiyama a tambaye shi gagar ansawa in kai da ai daga ranar da ka warware imani in baya hankali ba wallahi mutum sai ya kafirta in baya hankali ba ga maka zaka mutu ka san zaka tafi kuma dole zaka mutu amma yana barin wasiya a tsare masa baya shi yayi gaba sai kun zo saboda yadda da Allah da imani da yayi cewa tukuncin da Allah ya alƙawaranta matabbaci ne ga rayuwarsa to bayan an kashe shi sai ya zama manzon Allah ya kalli ɗansa ya ce jabir ya na ganka a wani yanayi bi ma'ana ya zama cikin Allah sarki abin tausayi sai manzan Allah yake cewa sai a jabir yake cewa manzan Allah a wajen yakin nan ai an kashe babana manzan Allah ya gwada masa ai na san haka yace kuma babana ya tafiya bane da iyalai iyalan nan kuma bani da abin da zan rike su ga sunan kuma kananan yara kuma mata sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ga maka wani abu na bishara sai yace ya rasulullahi ga yamin sai yace babu wani bawa cikin bayin Allah da in ya faɗi ya mutu yake cin agajin gamuwa da Allah gaba da gaba kowa in Allah zai magana da shi yana magana da shi ne akwai shamaki tsakanin shi da shi amma mahaifinka Allah ya tashe shi baka da baka gaba da gaba suka yi da Allah Allah ya tambaye shi ko da wani abin da kake bukata a yi maka don Allah ba kwa tuna cewa ya kamata ya tuna da wayannan yaran da ya tafi ya bari ya ce ya Allah a kula min da su tunda ya taho da babu shiri ran da zai mutu ranar aka gaya masa zaka mutu kuma ya tafi ya bar duniya bai tanada musu komai ba a irin wancan zamanin da wataƙila ko rumbun mai kyau babu amma buɗan bakinsa da Allah ya masa wannan tayin bayan ya gamu da Allah gaba da gaba yake cewa ya Allah ina da roƙo ƙwaya ɗaya faɗi ni na roƙe ni na tambaye ka a dawo da ni duniya ko da so ɗaya ne abin ne in dawo ya ce iya abin da nake bukata irin kisan da aka mun nan na taho a sake mun shi shi kadai nake bukata bai tuna da iyalan da ya tafi ya bari ba saboda Allah ya alƙauranta zai ɗauki al'amarin kayansa na hannu auliya uku fil hayati duniya wa fil akhira shi fa mutumin kirki in yago mutuwa Allah yakan ce masa mala'iku ku bashi labari babu bakin ciki inda zaka jan nan aljanna ne kaga gidanka ƴaƴan da ka barin nan waɗanda ba su san komai ba ba su iya komai ba kar ka daga hankalinka Allah da ya jibinci al'amarinka shi zai jibinci al'amarinsu kuma za a je gaban Allah ran da ido ya rena fata mu ne shaidun Allah a bayan ƙasa don haka za mu ba da shaidan kirki a kanka mun san waye kaiwa ne ka tafi kawai hankalinka a kwance don haka shi bai da wani fargaba to akan haka sai ya zama na bai ma an bito iyalan da ya mutu ya bari ba shi ɗansa na cikin damuwa an bar shi da ƙananan yara amma babansa na cewa iya bukatan da yake da shi kwaya ɗaya ne a dawo da shi duniya ya sake mutuwa shine iya abin da yake so wallahi in wa'annan sojojin sun yi mutuwa makamancin wannan inda za a tambaye su su dawo gida Najeriya bukatan su su sake irin wannan mutuwan wallahi shine burin da za su yi da wannan abin da Allah ta'ala zai gaya masa shine ai alƙawari ne na riga da nayi duk wanda ya zo duniya in dai ya tafi to baya dawowa dan haka akan ka ba za a canja ba amma dai in dai shine iya bukatanka to ka sani sai dai ka faɗi wani abin amma wannan ba zai samu ba a nan take sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karanto annabi ya karanto a cikin hadisin wannan ayar wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kar ku rika zaton cewa wanda ya fadi ya mutu da irin wannan hanyar cewa matacce ne wallahi suna nan a raye yanzu haka a wurin Allah tabaraka wa ta'ala me iya yiwa su samu wannan daraja irin na Abdullah ta irin yadda Allah zai iya tada su gaba da gaba su yi magana a tambaye su me kuke bukata ba za su bukaci wani abu na duniya ba saboda sun same shi a lahira irin karamcin da suka gani ba sa kwaɗayin su dawo duniya face sai dai a sake irin wannan kisa da aka yi musu saboda ɗaukakan da suka gani a wurin Allah tabaraka wa ta'ala da wannan muke isar da saƙon ta'aziyya wa iyalan da aka musu kayan baƙin ciki na sawwara mutuwan mahaifinsu aka sa musu a social media ina fata Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkaci abin da wannan sojan ya bari da shi da sauran sojoji da suka yi irin wannan mutuwa don kare ƙasa da musulunci da musulmai baki ɗaya Allah ya albarkaci abin da suka bari a baya wanda basu mutu ba kuma suke fagen fama suke fama wallahi ba za mu gushe ba cikin addu'o'inmu muna roƙon musu Allah kariya Allah ya shiga lamarin su Allah ya musu abin da ba za su iya ba duk abin da ya zama tsoro ko firgici a fagen fama Allah ya cire musu shi abin da gwamnati take ba su Allah ya sa gwamnati ta ankara ta musu tukwicin da ya kamata wajen ba su abin da ya dace da ɗaukar ɗawainiyan iyalansu in sun mutu sun bari Allah ta'ala ya sa su samu ikhlasi da yi don Allah saboda irin wayannan tukunshi na wayannan hadisai da muka karanta Allah ya zauna da kasan mu lafiya duk masu nufin mu da da kirsa da makirci a ko ina suke Allah ya mana maganin su Allah ya mana maganin fitina wayanda suke cikin sa Allah ya fidda su Allah ya amintar da mu zaman Najeriya Allah ya hada kanmu Allah ya ba mu zuri'a tayyiba Allah ya sa mu yi kyakkyawan karshe qumu ila salatikum yarhamukumullah